بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar shida ga watan ramadan hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan abdulsalam bonus salim as-suhaimi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani a karatunmu da ya gabata muka karkare muƙaddimar da malin ya kwaso lokaci mai tsawo yana mana domin ya haskaka abin da wannan littafi ya kunsa a dunkule to kuma ya yi abin da ya kamata addu'anmu gare shi shine allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mu kuma addu'an da muke makanmu allah madaukin sarki ya taimaka mana mu fahimci abin da ke cikin littafin nan mai aiki da abin da muka karanta sannan mu kira wasu da ba mu ba da ba su fahimta ba su zo su fahimci me ake ce ma manhaji as-salafi manhaji as-salafi ba suna bane manhaji as-salafi ba baji bane manhaji as-salafi ba wata makaranta bace manhaji as-salafi ba wai kabilanci bane ya kamata ku sani kuma ba kungiyanci bane kada wani ya dauka kawai wai ya gaji wannan manhaji ne ya zo ya babakiri a cikin al'amarin addinin Allah ba haka bane musulunci wanda yake yi da shi da shi musulunci yake da shi kun gano wannan da kyau ko in musulunci ya tallata ka taya to sai ya saida maka ko kai dan ina ne kuma ko kai wane ne kai an gano wannan da kyau ko domin wannan manhaji ba ko wani kabilanci bane ko wata sana'a da wani zai ce duk wanda bai shiga ya saka yunifom iri kaza to shi ba dan wannan wajen bane misali idan ka je abu za ka shiga cikin securitinsu akwai ƙa'idojinsa yi haka ta wannan manhajin shi ba haka yake ba shi manhajin ma yana kiran wanda yake amerika idan na kafirci zuwa zama musulmi kawai in banda matsalolin da aka samu a duniya wanda za mu zo mu ji su ba wani dalilin ma wai kiran wai wane kaza wane kaza wane kaza inna dina inda lahil islam kawai kun gano wannan to amma lokacin da bidiyoyi ne suka zo da soye-soyen zuciya da ra'ayoyi dole a tantance wane ne yake yin addini na gaskiya kuma su wane ne suke kan addini na jabu shi haifar da wannan izinin allah za mu zo za mu karanta wannan kuma wallahi in ka sake ka je lahira ka kuskura ka yadda mala'ika ya ɗauki ranka sanda ya zo ɗaukar ran naka sannan kai sakaci aka ɗauke ka aka kai ka to ka shiga uku in dai ba kan addinin musulunci kake ba ya kamata ka san wannan duk yadda za ka yi in ba kan addinin allah ko in mala'ikan mutuwa ya zo ka ce mai baka shirya ba kawai ya je kawai in ka shirya ka gaya mashi babban magana amma ka saki ya ɗauki ran ne ya tafi da shi to labari ya lalace an gani ne maka wani shagubi na ce in ma ya ɗauki rin ya tafi to kakka bari a kai ka kabari sai an kai ka kabari ne za su casa ka aitin daga ɗaukar ranka kawai za su fara ƙera ka Allah da ya kiyaye to jama'a bari mu tsunduma cikin wannan littafi gadan-gadan inda malai ce al-maqasudu bis sunnah me yake nufi da sunna kawai yau mutane sun mai da sunna abin wasa kowa sai gaji sunna sunna sunna da mashirmanci da shashasha kowa yana faɗin sunna in ma ka matsa sai mu ce ci mu ne ahalu sunna ya ge sunna ya gage sunna to in faɗin sunna ne a baki abu lahabu ma sai ya faɗa yi amma su da suka san cewa musuluncin ba abun wasa ba ne ko da wasa ba su taɓa gigin a ce su ce la'ilaha illallah su faɗi ba ba su taɓa wannan ba kuma ka je ka bincika mai ƙur'ani ya ce wai za ƙila lahum la'ilaha illallah ya stakbirun ina zai ce ba mu faɗi don in sun faɗa sun san a inna latari ko ali hatina li sha'ir majinu domin kana faɗin wannan duk wani shiririta da kake dole ka bari ba sauran shirka ba sauran bid'a ba sauran zalunci ba sauran fasikanci ba sauran bin son zuciya ba sauran bin miyagun al'adu ba sauran wasu biye-biye domin cimma manufofi babu kawai za ka doshi addinin allah ne gadan-gadan kawai an gano wannan da ke ku wannan musuluncin shine a sunna an gani to malam zai mana bayanin bambanci da bangarori da karkasuwan sunna ne a nan tunu sau dama idan aka ce sunna mutane suna daukan ta'arifin sunna suna sa ta inda fa bai kamata ba duk wanda kaje ka taba sai ce shi ma ya dan ji yayo nazari amma kana zama da shi kasa da sakon talatin zai gane shiriri ta yi zarto ba addinin Allah ya karanto ba to za ku zo za ku ji me yake ce ma sunna an gane to in muna tafe daga nan ne za ku gane wai waɗannan da suka sa rigan yaudara da sunan ahalus sunna wai da gaske ma wai ahalus sunna ne sannan sai mu matsa gaba yan damfaran da ke kiran kansu cewa su salafiya anya yan salafiyan ne kun gane ai ta hanyar karatu ne ake tantance wannan to kuma za mu yi da izinin Allah za a faɗa kai da kanka za ka gane a wannan najabin ne kun gane wannan da kyau ko kasa akwai wanda lokacin da annabi ya hijira su ma suka yi irin wannan hijiran in an gaggayensa za a ce ga muhajirun da annabi ya gano su sai ya zo ya buga wani hadisi man kanar hijiratu holi duniya yusibuha aw imra'atin yankihuha to duk an gano irin wannan akwai waɗanda suke salafiya sana'a ne an gane akwai kuma waɗanda suke salafiya addini ana fahimtar wannan su 'yan salafiya sana'a ba za a kai ko'ina ba za ka gane su allah maɗaukin sarki ya sa mu dace akwai wanda kawai ya bugo hijira zamanin annabi don ya aure ummu jamil annabi ya ce hijiranka nan ya ƙare akwai wanda shi kuma sai da kaya yake a makka mafi yawancin kwastomomin shi sun yi madina shi ma yau madina domin ya ci gaba da kasan kaya aka ce kai ma hijiranka nan ya ɗaɗe amma wanda ya hijira don Allah shi ne kaɗai na Allah kucin da zamanin annaba aka sami irin wannan shiriritan ina gaya maka ba zamanin da ba za a samu wannan ba an fahimci wannan da kyau ko ku je ku mai magana Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce lamma kana min al-ma'ruf anna min musammayati ahlus sunna wal jama'a as-salafiyyuna yayin da ya kasance abu ne sananne daga cikin sunayen da ake kiran ahalus sunna wal jama'a akwai suna na asalafiyuna ko dai ka ce mutum ahalus sunna ko kuma ka ce mashi asalafi mun gano wannan to su ahalus sunna wal jama'a su ne asalafiyuna su ne alfirkatun najiya za mu zo mu ji sunayensu sanannu da shari'a ta yadda da shi ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce fa yuhsinu ta'rif bis sunna fil lugha to sai mala ya ce yana da kyau mu tsaya mu yi bayanin sunna dalla dalla a yaren larabci wa filistilah sannan mu bayanin me ake ce ma sunna a yaren shari'a ثم بعد ذلك نؤرج على التعرف بمسميات أهل السنة والجماعة daga nan kuma sai mu cira sai mu je mu tsaya mu tantance bayanai dangane da sunayen da ake kiran ahlus sunna wal jama'a wa zikiru sababu zalika kuma mu faɗi sababin kowanne daga ciki an gane wannan da kyau ko da yawa waɗanda yau suke cewa su ahlus sunna khawarijawa ne ba da yawa waɗanda suka sa rigan sunna mutazila ne mafi yawancin wasu kuma barbaran yin yawa ne baina sunna wa shi'a an gane wannan da kyau ko yanzu ka je wai ahlus sunna ne wai yana musun cewa wai annabi isa zai dawo kuma akan mumbarin sunna fa yake faɗin wannan ta yaya wannan zai zama ahlus sunna ba mutazile jald an gane wannan da kyau ko ba mutazile in fa yake kololuwa ne yake iya tasaddi ka je na isdarul fatawa karara a bainal jama'a akan cewa annabi isa ba zai dawo ba annabi isa ya mutu ba mota zale jalt wanda ya kai kololuwa akan ita zali an fahimci wannan da kyau kuma dole ne mu'tazila su yi musan hadisan annabi domin in ba su yi musan hadisan annabi sun ce a rike fikihu ba ba ta yanda za a yi aqidan su mummuna ta zauna ba ta yanda za a yi saboda idan kun halarci majalisin da muka yi dangane da dawon annabi isa da dujal da ya ajuju da sauransu za ku fahimci wannan domin an ce za a yi da waɗannan hadisan to wancan aƙidan na annabi isa ya mutu ba za ta zauna ba an gano wannan da kyau ku to dole ne sai a yi kuwa a ce a zubar da hadisan annabi a kama me a kama fikiwo sai ka jin ma wani wawa yana cewa wai ai fiƙihu ne mai gidan hadisi to bari mu fito da abin fili imamu malik ne mai gidan wanzan Allah abin da yake so ya ce kenan wannan kalman duk wanda ya faɗe ta yana cin hayyacin shi bai bugu ba kuma bai haukace ba to kafiri ne ina gaya muku imamu malik mai gidan annabi to ita aka faɗi a fakaice sai a ce maka ai fiƙihu shi ke sama da hadisi fiƙihu inda ba hadisin za a samu fikihu kamar ba kai ne a ce kai ne mai gidan ubanka ina gan za ka gane wannan maganin da kyau sai babanka ya rika ce maka baba kai kuma kana cewa sannan ɗan nan kuma ba wasan kwaikwayo ake ba fa kuma da gaske ake yi kuna bayyanta wannan ko kuma shi ne wa ake a mumbarin sunna Allah ya kiyaye mala ya ce fa sunnatu fil lugha idan aka ce sunna a loga hiya tariqatu wasira in aka ce a sunna abinda ake nufi da ita a tsabin yaren larabci tsura shine hanya siratu fulanin hanyar wani wasira ko kuma a ce me ai tariqatu fulanin nake son ji ko a ce siratu fulan ana son a yi bayani dangane da biography na wani sai amfani da kalmar mai a sunna an gane wannan da kyau ku yanayin rayuwar wani to za a iya amfani da kalmar a sunna amma a yaren larabci ba a yaren shari'a ba misali as-salatu fil ana nufin me addu'a kawai addu'a idan mutum ya je ɗauko fassarar sallah a yaren larabci sai ce ba inda aka ce a yi ruku'u da sujada me aka ce a yi addu'a kawai sai ga ƙato ya tsaya kawai haka sai tafi sai ce kai zo kai sallah sai ce ya yi a ina kai sai ce me sallah as-sala addu'a ya ni addu'a ya ni addu'a ya ni me dalla zo kai ruku'u da sujada shi kun bayanci wannan suna fassara addini ne da kwakwalwarsu da abin da suka gani abaici wannan da kyau Allah shi kyauta mahala ya ce wa ƙadik talafa ulama ulloga hakika malaman yaren larabci sun yi saɓani halis suna makasura filloga alattariƙatil hasana shin idan aka ce suna a yaren larabci wannan ya taƙaiti ne kawai akan hanya mai kyau au annaha tashmulul hasana wal qabiha ko ko ta shafa a ce hanya kyakkyawa ko hanya mummuna as-sunnatul hasana as-sunnatul qabiha za iya cewa haka a yaren larabci a ce hanya mai kyau ko hanya mummuna was sahih malai ce ingantacciyar magana annal murada biha fil lugha abinda ake nufi da fassaran as-sunna a yaren larabci tsura hiya tariqa ita ce hanya sawa'an kanat hasanatan shin wannan hanyar mai kyau ne aw qabihatan ko mummuna ne hanya kawai mun gane ba ruwan mutumin da yake bayani a larabci da ya tsaya yana maka bayanin sunna mai kyau ko a ma ma'anar sunna fil lugha at-tariq imma ta kuna hasana aw ta kuna qabiha wa mimma yadullu ala dhalik yana daga cikin abin da ke nuni akan wannan fassara na larabci hadisun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin annabi da ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan duk mutumin da ya zo da wani tsari mai kyau a musulunci falahu ajruha to wannan yana da ladanta wa ajru man amila biha da ladan duk wanda ya aiki da ita wa man sanna sunnatan sayyi'a duk wanda ya zo da wani mummunan abu a musulunci fa alaihi wizruha zai kwashi laifin wannan aiki wa wizru man amila biha da kuma laifin duk wanda ya aiki da ita kowane ne mun gano wannan da kyau ko ashe yutlaqu sunna ala as-sayyi'a wal hasana rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ne ya ruwaito shi malice kulura haisu qassama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanda annabi ya kasabta as-sunna ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'atin sunna kyakkyawa da kuma sunna mummuna duk wanda ya zo da wata hanya mai kyau ko ya zo da hanya mummuna to zai kwashi kasan abin da ya yi ba tare da an tauye mai mudu ba kun gano wannan da kyau ko allah shi taimake mu to wannan bayanin sunna kenan a larabci shi sa mutum yana cewa ne ahalus sunna ne sai ka ce a sunna alloga ko a sunna alistila da mafi yawanci suna sunna ne lagawiya kawai sunna ce ta yan luga kawai muna kan hanya hanya mai kyau shi ma bai sani ba Allah ya sa mu dace amma ta'rifu sunna filistila mala yace bayanin sunna a tsaban yaren shari'a istila shine yaren shari'a fala hastilahun indal muhaddithin idan aka ce sunna a wajen malaman hadisi akwai ma'anan da suke bata kun gani don mafi yawancin ustazanmu ne yanzu da suke cewa sunna ko to wannan sunnan suke nufi mai malaman hadisi suke kira sunna nan suke ina gaya muku gaskiya shi yasa akwai sauran aiki kawai suna nufin sunna ne wajen malaman hadisi za ka zo ka ji sunna na gaske wanda kana cewa jama'a zo abu wannan sunna in ya leko ya gaba kudi a wajen zai gudu an fahimci wannan da kyau ko Allah shi kiyaye mala ya ce kama anna lahastilahan indal usuliyin kama yadda sunna wajen malaman usulu su kuma suna da abin da suke nufi in sun ce sunna wakazalika indal fuqaha kuma akwai sunna a wajen malaman fikihu to yarwa ce yake kai sunna ce ta luga ko sunna a fahimtar malaman hadisi ko sunna a wajen malaman usulu ko sunna a wajen malaman mai fikihu wani sunna kake yi eh mu dai ahlus sunnati ne eh ai ba rigima muka ce ba ga ya mana wani aji kake ga dai azuzuwan nan guda hudu zaɓi ɗaya ka shiga kuma ba kai saka shige su duka ba don bayan da za a yi bana ka shiga jami'a a ce wani level kake ka ce 100 level 200 level 300 level 400 level 500 level duk kana ciki ɗaya za ka shiga dutsiyanka haka ne sai ka gaya mana wani sunna kake yi za ku ji abin da nake nufi da wannan maganar ku zo mu ji mahala ya ce fafistilahil muhaddisin ma'anin sunna a wajen malaman hadisi hiya ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da aka samo daga annabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khilqiyyatin aw khuluqiyya aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'sa aw ba'daha in aka ce sunna a yaren malaman hadisi suna nufin maganar da annabi ya faɗa ko aikin annabi ko tabbatarwan annabi ko bayanin siffan ɗabi'a ko bayanin siffan halitta na annabi ko bayanin cikakken tarihin annabi kafin aiko shi da bayan aiko shi duk wannan ana kiran shi da suna sunna to da na ce mafi yawancin ustazanmu suna fahimtar sunna a bisa wannan istilahin ne ko shine za a ga kawai abin da ya rike jilsatul istiraha ajinu sallan juma karfe tara in an yanka doki ya siya sai me eh ba ya kansu kenan ba ya ce wannan shine ahlus sunna iyakan iyakan da kenan cikakkun magana annabi da annabi ya faɗi kan abin da ya shafi haƙƙin musulmi ba ruwan shi da wannan da bai ɗauko madaran sunna a istilahin shari'a ba wani zai ce malaman hadisi ba islamin shari'a ba a'a wani falle suka ɗauko suna son sai maka bayanin sunna dangane da abin da ya shafi annabi kaɗai in annabi ya magana sai su ce sunna in yi aiki su ce sunna ƙauliya sunna fi'iliya sunna taƙarira sunna sifatu khilkiya au sunna menene alkhuluqiyya ko sira iyakan shi kenan jama'a kuna fahimtar wannan mafi yawancin ustazan mu in kun lura da su anan suka tsaya shi sa idan ka je neman auren shi ba sunna in yasa zafin kai ne da dimin kirji sai zo da wasu ra'ayoyi in an taba sai ce za a fada da sunna ne a da kai za a fada shi ɗani ba da sunna ba domin wannan abin da kake cewa in aka ritsa ka a bisa ta'arifin ka ba ka iya kawo inda annabi ya fada ko inda annabi ya aikata ko inda annabi ya ga an yi shuru ko kuma wannan siffan ɗabi'an annabi ne ko siffan halittan annabi ko akwai shi a cikin tarihin annabi ba ka yi kawowa kawai ɗimin kirji ne da zafin kai irin naka ba nan ma ba mu labari a maiduguri haka aka samu wani matan shi ta haihu uwar yan ta zo za ta nuna ma yar yadda ake kula da jariri da kiwon lafiyanta ba ya ce sai ta kawo hadisi inda aka ce wai to ita ta ce hadisi ya ku ne malamai ku ne za ku kawo ishe to cin da ba hadisi Allah in na je ki hau na fef ki gida ko sai ta kawo hadisi gano wannan da kyau ku akwai hadisi to yadda zai ce gaskiya ne ban da hadisi amma kai kuma ka kawo man hadisi inda aka ce ba za a yi ba tunai dai harkan da ta yar kawo hadisi ce ko kuna gano wannan da kyau ko san zuciya ne kawai malam to yanzu malam ku ba ku yadda da wannan ba a mu mun yadda saboda ai mu ne ɗaliban hadisi amma muna gaya muku wannan maganin da za a yi a ce maka ahlus sunna to su ahlul hadisi su ma part ne daga cikin ahlus sunna ai an gano wannan su ma wani bangare ne ba su ne duka ba to ba su ne duka ba za ka ji ai a ta wannan littafin ko duk wani wanda yake da wani gyambo to sai ta tada shi wai kana da gyambo sai ka saki dogon wando a ai sai ka dage shi ina fatan mun gano wannan da kyau ka sani yasa da yawa ba san littafin nan suke yi ba kuma littafin yasa Allah madaukin sarki yasa wanda bai ci kamiya miya bane zai karanta shi amma duk wanda yasa akwai abin da ya tare na marayu to tabbas ba zai ji daɗin littafin nan ba na akwai wajen da za mu zo mai magana kan wannan Allah shi taimake mu wannan bayani da mali ya dauko ya dauko shi a cikin littafin qawaidut tahdis lil qasimi shafi na 64 wancan ta'arifin kuma na loga mali ya dauko shi a cikin littafin an-nihaya na ibn al-athir juz'i na biyu shafi na 409 da lisanul arab a juz'i na 17 shafi na 89 Allah ya saka musu da alkhairi ma'ala ya ce bayyana ma hiya fil istilahil usuliyin a lokaci ɗaya kuma sunna a wajen istilahin malaman usul ma'ala ya ce tatluku alama ja a mankulan anin nabi suna nufi da sunna duk abin da aka samo daga annabi mimma lam yunassa alaihi fil qur'an aziz wanda in ka duba qur'ani bashi bal inna ma nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawai wannan abin daga wajen annaba aka samo shi to malaman usul sai su ce wannan ya zama mai sunna jama'a kuna fahimtar wannan abin da aka samo daga annabi nassin na annabi ne in ka duba qur'ani bashi sai ce wanda ya zama mai sunna misali akwai jilsa a cikin alkur'ani amma hadisi fa to malamin usul sai ce maka sunna ne akwai tarawihi a cikin alkur'ani a ina ka samu tarawihi sai malamin usul ce maka sunna ne ba ruwan shi da sunna kauliya ko sunna fi'iliya ko sunna takarira ko a'a kawai in dai abu a cikin shari'a yake kuma ba shi a cikin alkur'ani sai cikin hadisi to wannan a wajen malamin usul ya zama sunna mahalli ce kana bayanan lima fil kitabi aula shin wannan sunnan tana bayani dangane da fassara wani abu na alkur'ani ne ko ko ba fassara abu ne da ya zo a cikin alkur'ani ba malamin usul zai ce wannan ya zama sunna kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu kun gane ma'anan sunna a luga kun gane ma'anan sunna a wajen malaman hadisi kun gane ma'anan sunna a wajen malamin usulu malin sai ce wa tutlaqu sunna fi istilahil fuqaha in aka ce sunna a wajen malaman fiqhu kuwa ala ma laysa biwajibin duk abin da ba wajibi ba sai su ce mashi me sunna fa yuqalu hadha shay'u sunnatun kun ga wannan abu to sunna ne ai laysa bi fardin ba farilla bane wala wajibin ba wajibi ba ne wala muharramin ba haramun ba ne wala makaruhin ba makaruhi ba ne wa huwa sunna kun ji malaman fikihu in zuga ce sunna kaji abin da suke nufi wannan bayani mala ya ɗauko shi a cikin littafin usulul ahkam na al'amidi juz'in farko shafi na 169 walakin na sunna inda kasirin minas salaf amma in aka ce sunna a wajen mafi yawancin salaf ausa umin zalika duk ya fi wannan yalwa jama'a kun fara fahimtar inda na dosa ko? eh anya in aka matsa ba za a tankade da rairaya ba kuwa sa mutane sai zo duk sun baza riga a cikin sunna suna ta bullum bullum bullum bullum kuma da yake barazana ya fi yawa a cikin harkan ba a ganewa kamar jariri ne a sanya mashi takalmin ruwa ga abin yi mai yawa gano nan da kyau ko shi bai jin daɗin tafiyan kuma abin abin da ba daɗi malam duk waɗannan da ke cewa su sunna ne madadin su je a sawo masu takalmi daidai kafansu kun gano wannan da kyau ko sun je sun samo abin da har su mutu bai masu daidai ba kuma su je lahira a ce ba su zo da takalmi ba ina gaya muku gaskiya wallahi abin da ke faruwa kenan abin yi masu yawa ba sami ake ce ma sunna ba sam sam sam kun fara fahimtar komu nan aka zo aka ce za a yi bayani wani fasi ya fita nan da ƙyar haka ne ku za mu bayanin me ake nufi da sunna sunna a bisa abin da muke so mai bayani ya haɗi waɗannan abubuwan duka da ƙari haka zo ka ji ko zaman da kake a majalisi za mu ce muka haka suna ta ce a yi ni ba sayin da aka ce a yi ba amma dai ba dai mun sa littafin ba za mu zo tufafin da kasa haka suna ta ce ka yi maganin da kake haka suna ta ce ka yi ya haƙin makocinka za ka zo ka ji komi sai suna ta shiga an gane hassa hurɗin da ka yi ɗazu da buɗe bakin da ka yi yanzu sai an gane kai ahalus sunna ne ko ahalus shiririta ne ta gaya mawa gaskiya shi sa jama'a a cigaba ko ku a tsaye da littafin nan don kai haifar da matsala a cigaba da kun salafiyan sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum